أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا مسلاتي na ainihin wato masjid darul qur'an da ke nan ganyen oda a cikin garin saminaka barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ainihin lahadi safiyar 20 kenan ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1438 daidai da 20 ga watan nuwamba 2016 miladiyya cikin ikon Allah da yadda shi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kammala karatu a cikin littafin talqisu ahkamil janaizi wa bid'uha li muallifiha Muhammad Nasiruddin Albani alaihi rahmatullah wanda kuma bayan karanta wannan littafi dama littafi ne wanda yake bayani dangane da abin da ya shafi ainihin wato fikihu da yadda za a yi wankan gawa da yadda za a yi mu'amala da gawa tun daga lokacin rashin lafiya har zuwa bayan birnewa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka karanta a wannan littafi ya ba mu ikon yin aiki da shi ya kuma sanya shi ya zanto ainihin wato sadakatun jariya ce gare mu baki ɗaya a ran tashin alkiyama bayan wannan akwai ainihin wato littafi da muka yi alkawarin in Allah ya yarda a yau za mu sa za mu fara karatun sabon littafi a yau din nan in Allah ya yarda suna wannan littafi shine la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqibuha fadluha mawallafin wannan littafi shine fadilatu shaykh abi abdullah Muhammad bin Sa'id Rislan hafizahullahu ta'ala wannan malami ya rubuta wannan littafi ne domin ainihin wato ya karantar da al'umma ko ƙarin faɗaɗawa ne dangane da bayanai game da ita wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda muka sani dai la ilaha illallah ita ce kira da suna kalimatu shahada ita ce kalmar da aka gina musuluncin kacokan a kansa a kanta domin duk mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ana sare wannan mutumin ya shiga musulunci kai tsaye hakanan mutumin da kuma bai yi imani da ita ba to kai tsaye wannan mutumin ba zai taɓa zama musulmi ba ko kuma ya faɗe ta a baki amma zuciyarsa tana mai ƙaryata wannan kalma ɗin to a wannan littafin malam zai mana bayanai dalla-dalla a matsayinka na musulmi bayan ka san wace kalma ce la ilaha illallah to shin ka san sharuɗin kalmar la ilaha illallah domin sharaɗi wani abu ne wanda idan babu shi a cikin ibada to ibadan gaba ɗaya ta takan lalace ne shi ne sharaɗi domin duk abin da aka ce maka sharaɗi ne to ginshiki ne kenan a cikin abu dole sai da shi sannan abu zai yiwu ko kuma zai zama ainihin wato mai ainihin karbuwa a wurin Allah madaukakin sarki to dan haka sai wannan malami yayi kokari wajen rubuta mana littafi da kuma yin bayanai game da ainihin wato ma'anin wannan kalma din da yawa daga cikin malamai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu suna kiran wannan kalmar da suna kalimatut tauhid domin babu wani annabi daga cikin annabawa face abin da Allah ta'ala ya aiko shi shine ya kokarin tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah haka Allah ta'ala ya fadi a cikin Qur'ani sannan a sanadiyin wannan kalmar ce aka halicci dukkanin halittu jama'a ita ce kadai ta Allah da bauta domin Allah ta'ala ya riga ya fadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai dai domin su kadaita ni da bauta liya'buduni ma'anar da ta aili wahiduni bil ibada domin su kadaita ni da bauta kuma wannan kalma din ita ce nan asali na shari'ar musulunci dukkanin wani abu da Allah ta'ala zai yi umarnin da aikata na usulul shari'a waɗanda suratul an'ami ta zo ta yi bayaninsu da suratul isra'i ta zo ta yi bayaninsu da suratul nisa dukkaninsu waɗannan abubuwan allah maɗaukakin sarki ya sanya su su zamto cewa suna ƙarƙashin kalmar la'ilaha illallah a cikin suratul nisa allah ta'ala ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana kaga sai aka fara da ku bauta wa Allah kada ku hada shi da komai a wurin bauta sannan game da iyaye a kyautata musu a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana kace da su ku taho zuwa gare ni zan karanta muku abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku a cikin littafinsa abu na farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku kuskura ku hada shi da wani abu a wurin bauta ko menene shi kuma kowane ne ba a gwama bautan Allah da bautan wani sannan sai Allah ya ci gaba da cewa wabil walidaini ihsana game da iyaye kuma a bautata musu a kyautata musu na'am zakullahu khairan sannan kuma a cikin suratul isra sai Allah ta'ala ya fara umartan mu game da ainihin wato al'amara masu kyau waɗanda suke wajibi akan kowane musulmi sai Allah ta'ala ya fara cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhara kada ku sanya wani abin bauta tare da Allah fataq'uda mazmuman makhzula sai a wayi gari ka zama abin zargi kuma wanda ba a iya taimaka masa shine makhzul mutumin da ba shi da mataimaki ba shi da wanda zai iya taimaka masa sai Allah ya ce wa qada rabbuka kuma ubangijinka yayi umarni yayi hukunci yayi wasici mene Allah ta'budu illa iyyahu kada a bauta wa kowa sai shi kadai wabil walidaini ihsana game da iyaye kuma a kyautata musu kaga kenan gaba ɗaya alqur'ani mai girma ya kunshi waɗannan al'amura a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya fara kokarin yin bayani dangane da halitta yace ya ayyuhan nas ya ku mutane u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bautawa ubangijin da ya halice ku wallazina min qablikum kuma wanda ya halice waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaquna lalle idan kun yi haka za ku sami taqwa da tsare dokokin Allah allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfida ya sanya sama ta zamto muku gini sannan ya sokar da ruwa daga girgije daga sama sannan ya fitar muku da tsirrai nau'i kala-kala na 'ya'yan itatuwa wannan ya zamto arziki ne a gare ku to tun da ba mai yin irin wannan abin da Allah ya yi na shimfida ƙasa na saukar da ruwan sama na fitar da tsirrai sai Allah ce to fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada kuskura ku sanya wa Allah wasu kishiyoyi alhali kuna sani kenan kaga maqsudin ayar ashe menene tauhidi bautawa Allah shi kadai sannan malaman sunna Allah madaukakin sarki ya gafarta musu daga cikin salaf sun rubuta littafai da yawa mai sunan kitabu tauhid mai su masu suna daban-daban sannan idan kaje kaje sahihul bukhari za ga akwai kitabu tauhid akwai kitabul iman kakanta sahih muslim akwai kitabut tauhid akwai kitabul iman ma'ana sun matattara ce aka tattaro maka hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke kokarin tabbatar da wannan ainihin wato bauta shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yace da shi was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda suka zo gabaninka daga cikin manzanninmu a ja'alna min dunin rahmani alihatan yu'badun shin mun sanya wani wanda ba ubangiji mai rahma ba su rika bautawa ma'ana babu ina fata an gane wannan duk wata al'umma ba wata al'umma face Allah ta'ala ya tayar da manzo domin ya kira su zuwa ga bautan Allah kenan dalilin da yasa Allah ta'ala ya halice mu mu mutane da aljanu baki daya shine kadai domin bauta masa bauta masa kuma ta hanyar da ta dace shine a wurin bautan dole ne a kadai tashi da bauta walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin shi tabbaci haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka zo gabaninka cewa matuƙar muddin da ya kai shirka la ya haɓa amaluk tabbaci haƙiƙa aikinka zai lalace wala ta kunan na minal khasiri sannan za ka ranto daga cikin hasararru Allah ta'ala ka tsare mana imanin kaɗan kenan daga cikin ayoyin alƙur'ani mai girma da suke ƙoƙarin tabbatar mana da ainihin wato tauhidi kuma kaɗe ta Allah maɗaukacin sarki dangane da abin da ya shafi wannan tauhidi din jama'a an gane wannan ko kuma shine sanadiyyar da ta sa Allah ta'ala ya tada manzanni a cikin sauran al'ummomi domin annabi nuhu alaihi salam da Allah ya aike shi wajen mutanen sa me yace da su ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akhahum wa ila ad akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دكا النباونا وإلى مدين أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره شيسا أسفين صوت الأنبياء bayan Allah ya gama kawo labaran annabawa baki ɗayansu ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين كو دغ فدن الله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين يا فارا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين بان يجمع بيان دسويتي ونوحا إذ نادى من قبل يجمع لابان النبي لوط عليه السلام أكزو كان النبي سليمان دا داود bayan Allah ya gama sai ya fara magana yace wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin sai Allah ce inna hadhihi lalle wannan ummatukum ita ce al'umma kuma na ita wannan shine addininku ummatan wahida kuma addini ne kwaya daya wanda dukkanin annabawan Allah abinda suka zo suka kira kai kenan kada ta Allah sai Allah ya ce wa ana rabbukum fa'budun kuma lalle ni ne ubangijinku dan haka ku bauta mu kaga shi gaya da manufar da ta sa Allah ta'ala ya halicci bayi shine bauta zuwa gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayansa masu kadaita shi da ainihin wato bauta Allah ta'ala kuma ya ainihin wato sanya wannan littafi da zamu fara karatu ya zamto dalili ne na samun shiriyar mu ya kuma zamto sai dalili ne samun ainihin wato aljanna gaba mu Allah ta'ala ya sanya mana wannan a mizanin ayyukan mu a ran tashin alkiyama marubuci wannan littafi ya buɗe da bismillah kamar yadda malamai suke faɗa malamai suna buɗe littafansu da bismillah ne saboda neman albarka na bismillah domin dukkanin abin da aka fara sunan Allah to la shakka wannan abin yana da albarka Allah madaukakin sarki ya gafarta mana malai yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara ainihin wato karatu da kuma abin da rubuta a wannan littafi sai ya fara kawo mana khutbatul haja innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم wannan abinda muka karanta jama'a ita kira akira min khutbatul haja malamai sun yi rubutu game da wannan shekul islam ibn taimiyya ya rubutu game da wannan sannan muhammad nasir din albani alaihi ma rahmatullah dukkanin sun yi bayani cewa wannan ita ce nan khutbatul haja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude hudubarsa ko dukkanin wani bayani ko jawabi da zai yi wa al'umma jama'a ina fata an gane wannan wannan ita ce akira khutbatul haja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da yake garin makka ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan mutane na garin makka a farkon lokaci sun yi imani da manzon Allah suna kyararsa suna azabtar da dukkanin waɗanda suka ainihin wato yi imani da shi kai tsaye an gane wannan ko sannan sannan kuma wata rana yana zaune dama sun sha ce mai sahirun au majnun daga ƙarshe ma suka ce mazafi ne kai ma mahaukaci ne kenan ashe yawan ka zo kana wa'azi kana tunatar da al'umma ashe ba akan mu aka fara irin wannan ba kenan ko kuma yayin da kace zaka tunatar da mutane ko zaka nuna wa mutane addini duk irin waɗannan kalmomin abin da suka fi wannan masu an jefe ka da shi tun daga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sami irin wannan kalubalen daga wurin mutanensa suka ce mai ai matsafi ne kai ko ma dai mahaukaci ne jama'a ina fata an gane wannan yawwa bayan wannan sannan kuma wata rana yana zaune akwai ɗaya daga cikin manyan mutane da ya zo daga wani gari sai suka ce suna ganin facewa muhammadu ne ya haukaci amma a ji a ɗauko wannan mutumin shi yana ba da maganin hauka ya zo ya magance wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan haukar da take damunsa me zai faru sai ya zo ya samu manzon Allah ya ce mai to mutanen kare sun ce in zo in duba ka cewa ko dai hauka in ta same ka ko kuma ainihin wato wani abu ne daban da ya zo ya samu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan ya gama bayanin shi tsaf manzon Allah zai fara masa magana sai manzon Allah ya buɗe da wannan kalmomi ya fara cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina yana gama sai wanda muke yace kai tsaya yace wannan maganar da ka faɗa ma hukaci ba zai faɗe ta ba wannan maganar da ka faɗa makaryaci ba zai faɗe ta ba matsafi ba zai faɗi wannan maganar ba don haka bijiromin da menene aka aiko ka ya ce mai da manzanci a take wurin wannan bawan Allah ya musulunta cinan kaga wannan hudba ce mai kyau shi yasa mafi yawa daga cikin malaman sunna yayin da mutum zai aiwatar da wani zai gabatar da wani karatu ko wata maqala ko wani abu zaka ji ya fara fada innal innal hamdalillah hadithai ingantattu sun zo sun tabbatar da wannan khutbatul haja ne jama'a ina fata an gane wannan almuhim dai mu san ina ne asalinta da kuma ainihin wato ma'anarta da fallanta shi lallai dukkanin godiya ta tabbata ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu da munanan ayyukanmu dukkanin wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda zai iya batar da shi hakanan wanda duk Allah ya batar da shi babu wanda zai iya shiryar da shi kuma ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa lallai annabi Muhammad a shi kadai ba shi da abokin tarayya ko kuma ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ittaqullaha ku tsoraci Allah ku ciyaye dokokinsa haqqa tuqatihi matuqa ko makura wajen ainihin wato jin tsoronsa da kiyaye dokokinsa wala tamutunna kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmi wannan ita ce wasiyar da Allah ta'ala ya hikaito mana annabi Ibrahim ya yi wa ayansa ko sannan kuma annabi Yaqub alaihi salam shi ma a bayansa yawa mini yawa ayansa wannan ainihin wato tarbiyya am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون سنن النبي إبراهيم عليه السلام شيء فار وصيا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين للي ألا يا زابامك الدين دن هكا فلا تموتن كدك كسكرك متو إلا وأنتم muslimuna face kuna masu miƙa wuya ga Allah kuna masu kaɗaita shi da bauta wannan aya ce ta 102 a sura Ali Imran ya ayyuhal ladhina ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum ku tsoraci ubangijinku ku tsare dokokinsa dokokin wannan ubangijin da alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga wata rai kwaya daya ita ce annabi adamu alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta mata abokin zamanta daga jikinta wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa daga jikin waɗannan halittun guda biyu annabi adamu da Hauwa, Allah ta'ala ya watsa da yawa daga cikin ainihin wato mutane a duniya maza da kuma mata wattaqullaha Allah ya ce ku tsoraci Allah allazi tasaaluna bihi wanda da shi kuke roko wal arhama ma'ana wattaqul arhama kuma ku tsare zumunci an gane wannan ko inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah ta'ala ya kasance mai bibiya dukkanin abin da kuke aikatawa ma'ana masani ne game da dukkanin abin da kuke aikatawa ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani ittaqullaha ku tsoraci Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana magana mai kyau magana mafi daidai yuslih lakum a'malakum idan kun yi haka Allah ta'ala zai ainihin wato gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wa man yuti'i Allah wa rasulahu dukkanin wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzansa da'a faqad faza fawzan azima lalle wannan ya samu rabo rabo wanda yake mai girma Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin masu samun rabo mai girma amma ba'du bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah lalle mafi gaskiyar zance shine littafin Allah wa khayral hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma mafificiyan shari'a ita ce shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kenan duk shiryar da ba ta manzon Allah ba mece ce shiriri ta ce bata ce hayaniya ce bankaura ce don haka dole ne abin manzon Allah kamar yadda Allah ya faɗa wa ati'u Allah wa rasulahu qul ati'u Allah wa ati'u rasula fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hum fa in tawallaytum fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum وإن تطيعوه تهتدوا إن كي مسبيئيا تكون شريا وما على الرسول إلا البلاغ المبين باب وانا أبا كم منزوفة شيء إسد ساقوم بيني كنا شيء بعدول بني أنزو أن يواهزكم وأن يدوكاكو بعدول بني إلا إياك لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أنا تناتوا دوم واندا زوجي شيء رايية to zai dauki shirya sannan kuma saboda hujja ta kankama ta kuma tsaye akan kafirai na cewa ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba sai manzon Allah ya ci gaba da cewa kullu muhdathatin bid'a wake wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amara shine qararru kagaggu fararru waɗanda aka kirkire su ba su da asali ba su da tushe addini wa kullu muhdathatin bid'a dukkanin abin da aka kirkira a cikin addini jama'a fata ce wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a jama'a fata ce babu wata bid'a jama'a wacce cikin shari'a ina fata an gane in dai bid'a ce addiniya muke magana nan ba magana na halittar jirgin kiyar jirgin sama bane magana mota magana agogo to mutumin da ya hawo mota ya ce maka addini yake yi wanda ya hau jirgin sama ya ce maka bauta yake yi wanda ya sanya agogon naira goma da wanda ya sa na dubu goma akwai bambanci akwai bambancin lada tsakaninsu kawai ke na shi ba ana magana ne in aka ce albida kamar da malam sheikh sheikhul islam usman bin muhammad bin fodi ya faɗa a cikin ihya sunna wa ikhmadul bid'a yace in fa ana magana bid'a jama'a magana ake akan addini ba magana ake akan bid'o'i na rayuwa ba akwai bid'a lughawiyya akwai kuma mene islahiyya muna magana akan bid'a islahiyya ne dukkanin abin da Allah ko manzansa ba su shar'anta ba ka kawo shi sabo a addini ka kuma tirsasa dole sai an yi ka share tsawon lokaci awoyi kwanaki watanni kana ta kokari sai ka mata kariya to ba ta kari ba saboda ne ba ta da asali ba tushe shi yasa ya ce man ahdatha fi amrina hadha haka manzon Allah ya fice wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan menene shi addini ko man amila amalan wanda duk ya aikata kowane irin aiki ne laisa alaihi amruna wanda ba wani umarnin mu akai ma'ana ba addinin Allah bane fa huwa radd amma masa da kayansa to gashi nan ina ne ƙarshen bid'an kuma manzon Allah ya ce wa kullu dalalatin fi nar dukkanin bata kuma tana cikin wuta Allah ka kare mu ce amma ba'du bayan haka dukkanin lokacin da aka zo jama'a a littafi haka malamai suke yi bayan an gama khutbatul haja sai a ce amma ba'du kamar da wani malami yake cewa laqad alimal علم اليمانون علم اليمانون أنني إذا قلت أما بعد فإني خطيبها shi mutanen yaman sun san cewa duk lokacin da suka ji na faɗi cewa amma ba'adu to ina son musu wani jawabi an gane wannan ko sai ce fa inda Allah ta'ala khalaqa al-khalqa li ibadatihi wannan fawun din kuma ana kiranta mene eh a a fa'ul fasiha fa'ul fasiha ai kiranta shi ne duk lokacin da kace amma ba'adu to ba za ka fara wata kalma ba sai da fa'ul فإن الله تعالى للي ألا مدوكين سركي خلق الخلق لعبادته ألا يهلك دكنها للتوني سبود مي سبود بوتا مسا كما قال سبحانه وتعالى كما يد ألا مدوكين سركي يفدا شوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ban halicci aljannu da mutane ba sai dan me sai dan su bauta min sai dan su dayanta da ainihin wato bauta wal ibadatu abin ko da ake kira al ibada ko bauta hiya qa'atu Allah ita ce yi wa Allah madaukakin sarki biyayya bimtithali awamirihi na kokarin bibiyar dukkanin abin da Allah ta'ala ya umarnin da abi wajtinabi nawahihi da kuma nisantan dukkanin abin da Allah ta'ala ya haramta ya hana kama bayyana zalika subhanahu ala alsinati rusulih kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana wannan akan harshen annabawansa fal ibadatu abinda kira al ibada ismun jami'un wani suna ne gamamme likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda na dukkanin abin da Allah ta'ala yake sansa kuma ya yadda da shi kaji suna ne ga mamme da dukkanin abin da me Allah ta'ala yake sansa kuma ya yarda da shi wa yardahu min al-aqwali wal a'mal nazantuttuka da kuma ayyukan gabbai al-zahira wal batina na fili da kuma boye ina misali wasu zantattuka ne na baki kamar zikiri fadin la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah idan kana yin sallah kan fadi Allahu akbar sami Allahu liman hamida kaga dukan wannan bauta ne mene karanta alqur'ani mai girma ibada ce ta mene ta zance na baki ko ibada kuma na gaba fa akwai kyautatawa talakawa yin kyauta yin sallah yin sadaka yin azumi ina fata an gane ba da zakka sauran ayyuka na alkhairi sada zumunci dukkanin waɗannan ayyukan menene ayyukan gabbai ne jama'a to al-zahira na fili su ne wanda muka faɗa na zikiri ko da sauransu to waɗanne ne kuma al-batina na zuci kamar irin su mene at-tauhid kare ta Allah da bauta a fili yake aikin gaba ne aikin zuciya ne al'inaba komawa zuwa ga Allah aikin menene gaskiya amana tadabburi na ma'ana alqur'ani eh aikin menene aikin zuciya ne dan haka sai kaga malamai sun yi kokarin tattara irin waɗannan ibadoji na zuciya suka rubuta masa littafi akai kamar shekul islam ibn taimiyyat al-harrani a dimashqi Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya rubuta littafi mai suna ne tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya kyautan mutanen iraki game da ayyukan zukata aiki ne wanda zuciya ne kawai ke yi rubuta littafi akai yayi kokarin sharhi da kuma bayanai na waɗannan al'amura Allah ta'ala ka datar da mu sai Allah sai malai cika bai cewa fa ibadatuhu subhanahu wa ta'ala hiya ta'atuhu bi fi'l al-ma'mur wa tark al-mahdhur bauta wa Allah madaukakin sarki hiya ta'atuhu bi fi'l al-ma'mur shine yi wa Allah da'a ta hanyar aikata abinda Allah ya umarni wa tark al-mahdhur da kuma barin dukkanin abin da yake haramun Allah ya haramta aikata shi وذلك هو حقيقة دين الإسلام وأن كوشيني حقيقة الدين المسلم لأن معنى الإسلام دون معنى المسلم الاستسلام لله تعالى شيني ميك أو ياغا ألا مدوك جنسركي جماعنا فتان قانا وانا ميك أو ياغا واني ميك أو ياغا ألا مدوك جنسركي ya zamto cewa kai din nan gaba ɗaya baka da katabu sai abin da Allah ya ce sai abin da ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع wanda wannan ibada kuma ta kunshi matukar jayuwa zuwa ga Allah ne ma'ana kai a karan kanka ka jayu ka mai da komai al'abarka zuwa ga wani zuwa ga Allah ba za ka yi ba sai abin da Allah ya ce ka yi ba za ka bari ba sai abin da Allah ya ce ka bari ba za ka aikata koyo sai abin da manzon Allah ya kawo ba za ka aikata koyo sai abin da manzon Allah ya hana domin jama'a abin da ya baka mamaki shine yawancin masu faɗin cewa ibada annan bai yi ba hujja bane ko ba ka ke faɗa ba to asali malamai suka ce al-aslu fil ibada al-hazm asali game da ibada shine at-tahrim haramtawa suka ce illa ma abahathu shar'u sai abin da shari'a ta mene ta halatta maka da ka ce yau ni musulmi ne to baka cewa bari in yi kaza a karan kaina ai tunda ba a yi ba bari in yi kaza a cewa ake ati'u Allah wa ati'u Rasul yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah kenan sai abin da Allah ya ce yi zaka yi sai abinda Allah ya ce bari za ka yi mi sai abinda manzon Allah ya ce yi za ka yi sai abinda manzon Allah ya ce bari za ka yi mi domin ka ce kai yau ka kawo wani abu kuma ya zama addini har a kalle shi a matsayin addini kenan kai ma ka zama mai kenan kai ma ka zama mai shar'antawa kenan ko kai ma ka zama ashari'u mai shar'antawa kuma so ka ce cewa in ma an yi sai ka zo ma ka keɓance wani lada ka ce ga ladan da za a bada shi yasa jama'a wallahi wasu mutane abin tausayi ne abin tausayi ne abin ai musu kuka ne game irin abun da suke aikatawa na batanci da kuma kawar da mutane gaba da bin addinin Allah wallahi abin tausayi ne jama'a ba abin wai a tsaya ana magana akai bane Allah ta'ala ka gafarta mana to jama'a kun ji to sannan wannan ibada kuma ta kunshi mene ta kunshi kankan da kai ga Allah da kuma kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki ma'ana kai dinnan ka yadda bawa ne kuma ka yadda cewa dukkanin abin da Allah ya ce ka yi shi za ka yi abin da Allah ya haramta maka za ka haramta wa kanka kuma ba za ka yi ba to wannan ya kaga akwai mene akwai kankan da kai ga Allah sannan duk abin da za ka aikata sun addini idan to kana mai kankan da kai ga Allah domin in ban da ka kankan da kai din me za ka yi kenan girman kai kishiyar kankan da kai shine mene girman kai wanda koyi girman kai jama'a ba a cewa yi yayi ba a cewa mene bari yayi me shi sa manzo Allah ya bayyana menene ga girman kai sai ke safahul haqqi an gane ko wa ghamdun wa ghamdun nas shine raina gaskiya kin karban gaskiya da kuma raina mutane innahum kanu idza qila lahum لا إله إلا الله يستكبرون أما دي الله ينبتي باين سنقري النبي زكريا عليه السلام سيتي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا سنا كما بوتم سنا كرم رغبا سنا ما سقوة أين أبنك يورم من رحمه wa rahaba suna masu kuma firgici da mene da dukkanin waɗannan abubuwa ina fata an gane wannan to Allah ta'ala dai ya yi umarni da kankan da kai zuwa gare shi ina fata an gane wannan wa kama amara Allah ta'ala bi ibadatihi to kamar yadda Allah ta'ala ya yi umarni da bauta masa shi kadai naha an ibadati siwahu to Allah ya yi hani a bauta wa waninsa wanda ba shi ba قال تعالى ألا مدوكين زكيتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة من أيكا من تاير أسكن قوة الأمة قوة أن متاني من أيكم سيدا منزو شوامي وأن منزل من كرا yana cewa mene ani ubudullah cewa ku bauta wa Allah shi kadai wajtanibu at-taghut kuma ku nisanci gumaka ku nisanci bautan gumaka ku nisanci bautan dukkanin wani abu wanda ba wane ba wanda ba Allah madaukakin sarki ba jalla fi ula wala ilaha illa hu wa qala ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki yace wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da komai a wurin bauta wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace faman yakfur bitaguti wanda duk ya kafirce wa dagutu ma'ana dukkanin abin da ake bautawa wanda ba Allah ba wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa to wannan yayi riko da wata igiya mai kwari lam fisama laha wacce bata gutsurewa wacce bata yankewa ita ce menene kalimatu tauhid la ilaha illallah domin Allah ya kawo ayan ne Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bayan ya gama kawo sai ya ce to mene la ikraha fi din babu tilasi a cikin addini kenan ko da wazi da ake ba za ka iya tilasta wani ka ce yi me ba yayi imani ko yabi ba manzanni ma ce ma ce musu akai me wa ma ala rasul illa al balagul mubin ba komai akan manzo face mene isa da sako manzon Allah da ya samu damuwa da bakin ciki sai Allah ya ce mai fa imma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alayka albalaghu wa 'alayna alhisab Allah ta'ala ya ce ko dai mu nuna maka wani sashin abin da muke musu tattali na azaba ko ma mu nuna maka a nan duniya tun kafin ka bar duniya Allah ya ce to ka sani kai din nan fa inna ma alaikal balagu kai shi na manzo Allah dan dako ne yayi dakon kayan wane ne kayan Allah ya zo yana tallatawa al'umma domin ya shirye da su ina fata an gane salatu fa inna ma alaikal balagu wa alainal hisab abinda ke kanka ka sani kadai shine isar da sako amma hisabi yana wurin waye yana wurin Allah haka Allah ya ce wa alaina kenan hisabin yana wajen waye yana wajen mu inji Allah jama'a ina fata an gane wannan وقد بين سبحانه وتعالى أن من وحده وأخلص العبادة له ولم يخلط إيمانه بشرك كان من الآمنين في الدنيا والآخرة كما ألا مدعوك كنسلك يا بينا cewa dukkanin wanda ya kadaita shi ya dayanta shi da bauta wa akhlasa al-ibadata lah kuma ya tsarkake ibadarsa ga Allah shi kadai domin ƙa'ida kenan wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima ba umurce su da komai ba sai dai kadai kajima sai dai kadai su bautawa Allah suna masu tsarkake shi da addini hunafa'a suna masu kaucewa dukkan wani addinin shirka shi alhanif duk mutumin da ya bar bautan wani Allah ya koma bautan Allah shekar alhanif shi yasa kan ce alhanifiyya millata ibrahim ai alhanifiyya addinin wane ne addinin annabi ibrahim alaihi salam inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin to duk wanda ya imani da Allah shi kadai ya tsarkake bautansa ga Allah shi kadai bai gwama imaninsa da yin shirka da Allah ba kana min al-aminina fi dunya wal akhirah wannan ya zamto daga cikin masu samun kariya da tsaro a nan duniya da kuma gidan lahira kenan kaga al-amnu samun tsaro da kariya ana samunta da menene da tauhidi da kare ta Allah madaukakin sarki ina fata an gane wannan jama'a da tauhidi mene kare ta Allah madaukakin sarki da bautan Allah a nan duniya da kuma lahira a nan duniya Allah ya baka rayuwa mai mene rayuwa mai daɗi mai kyau a lahira kuma Allah ya sakanka maka da mafi alherin abin da kake aikatawa ya baka gidan mene gidan aljanna من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وانت دي أيكة أيكي نقري دقس كم مزا دماتا شردا شيني وهو مؤمن أي أمطي مؤمني من كأيت ألا نبوتا ألا يتي فلنحيينه حياة طيبة تبت حقيقة والله sai mun ji yadda shi daɗi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi a nan duniya wala najziyan nahum kuma sai mun wallahi tabbaci hakika sai mun sakanka musu ajrahum wannan ladan nasu bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyawun abin da suke aikatawa kaga ashe abu ne mai kyau abu ne wanda yake jama'a Allah maɗaukakin sarki ne ya yi umarni da aikata irin wannan ayyukan kai tsaye kuma cewa in ka yi ga abin da za ka samu a kai tsaye kuma in ka koma bautan wani Allah me za a ba mutum ma'isha donka wa man a'aradu an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى magana ta ƙari sannan wanda duk jama'a baya bin tauhidi baya bin sunnar manzon Allah to ko da ka gan shi a haka mai lafiya ba mai lafiya ba ne kamar mutum ne da ke tafiya a kife fuskar shi a kife kafafuwan kuma a sama afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu wanda yake tafiya a kife fuskar shi a kifa a ƙasa kafafuwan a sama ahda shi fi zama shiryayye an mai yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko ko wanda yake tafiya a tafarki mai kakke jama'an na fata an gane wannan kaga magana ta fito ko to wannan jama'a shine asalin addini shi yasa in aka fara karatun zaka dinga jin ayoyi hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za su karfafa maka gwiwa wajen yin bautan Allah din da kuma ƙara samun yaƙini su kankan cewa ina fata an gane wannan domin wasu abin da suke jama'a shine suna janye mutane ga barin bautan Allah zuwa bautan wani Allah duk abin da za a kira addini jama'a za ka da cewa bayan an fara yi a hankali wata sai kuma abin ya kauce daga abin da aka fara ya koma wani abin daban kun dai gane abin da nake nufi Allah ta'ala ka gafarta mana ka kuma tsare mana imanin to jama'a kun ji almuhtadina ila siratil mustaqim kuma waɗannan sune shiryayyu zuwa ga ainihin wato tafarki wanda yake miƙaƙe tafarki wanda yake ainihin wato na shari'a Allah ta'ala ka shirya da mu zuwa tafarki madaidaici qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allahu akbar wato jama'a idan kana karanta alqur'ani kana kokarin tadabburin ma'anonin sa ko wallahi zaka san to shiriye wanda kowa kuma samun shiriya Allah ta'ala ya fara ba mu labarin annabi Ibrahim ne alaihi salam a cikin suratul an'am wa id qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha ka ambata wa umman ka labarin annabi Ibrahim alaihi salam yayin da yace wa babansa sai dan bid'a ya ce baka ai baban shi bane wai saboda kada a ce baban annabi Ibrahim dan wuta ne to Allah ne ya faɗa ina ko wani zaka kira abahu baban shi Allah ya ce li abihi Allah ya ce kai kuma sai ka ce wani kanin baban sa ne kenan Allah kana nufin Allah bagwari ne Allah da ya saka da Qur'anin bagwari ne yace abihi bai ce ammihi ba in ka ce kawunsa ne bai ce khalihi ba wa in qala ibrahimu li abihi azara kalma da sunan shi atattakhidhu asnaman alaha yanzu zaka riki gumaka a matsayin ababen bauta inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin ki ni dinnan ina ganin kai da mutananka kakkaf kuna kan bata mabayyana to a cikin isa a ƙarshe suka dai to shikenan dai hujja ta kare ba ba nasi sai naushi kenan ko irin yadda ake yi ba nasi sai naushi ba nasi sai zagi ba nasi sai kage ba nasi sai cin mutunci ba ba nasi sai kiran mutane ana zagi ana cin mutunci kullum to jama'a haka addinin Allah yake yayin da hujja ta kare babu komai na ilimi sai a koma zage zage Allah na tuba mu dai mu wuce mu samu lokacin zamu zagi wani ba mu da wannan lokacin lokacin mu na karanta littafin Allah ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to kaji sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayyanawa yana cewa to bayan sun yi wannan hujja ta kare qalu harriquhu kace kai ku kona shi wansuru alihatakum ku taimaki ababen bautanku ya subhanallah kabaji ku kona shi ku taimaki me ababen bautan ku kenan shi ba sa iya mene wala yamliku lahum wala yamliku lahum nasran wala wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila huda la yattabi'ukum ko la yasma'u to bayan wannan gaba daya mutanen ki suka yi jayayya da shi ya ce yanzu ku za ku yi jayayya da ni game da al'amarin Allah alhali ni Allah ya shirya da ni ce ni ba na jin tsoron abin da kuke hada Allah da su a wurin bauta sai dai abin da Allah ya so in ji tsoron shi zan ke jin tsoron shi amma dai gumaka ba zan ji tsoron su ba domin ubangiji na ya wadaci komai da ilimi sai ce su wai kuma ku da tunani ne ta yaya zan ji tsoron abin da kuke bautawa kuke gwama shi da shi a wurin bauta amma ku ba kwa jin tsoron cewa ku din nan kuna yin shirka da Allah akan abin da bai sokar da hujja ba to fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni a cikin kungiyoyin nan guda biyu tsakanin masu yin shirka da Allah tsakanin masu ta Allah da bauta wai su wane ne suka fi samun tsaro da kariyar Allah su waye suka cancanci Allah ya ba su kariya in kuntum ta'lam ko in kuntum sadiqina in daga sai kuma su gaskiya ne sai Allah ya ce allazina amanu lalle su ne waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kuma ba su cakuɗa imanin su da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan suke samun kariya a wurin Allah kai ba manan ba wahum muhtaduna su ɗin shiryayyu ne ai allazina akhlasul ibadata lahu wahda waɗanda suka tsarkake bautansu ga Allah shi kadai walam yakhliqu imanahum bi shirkin ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba wahun bi zalika muwahiduna lillahi ta'ala to su a hakan sun zamto masu kaɗai ta Allah da bauta kenan su ne kaɗai suke samun mene suke samun aminci sai mala yace wallubsu abin da gefe da cakuɗawa shine alkhalqu ma'ana cakuɗa abu wa zulmu huna zalincin da ake nufi anan walam yalmisu imanahum bi zulmin ashirku zalunci da ake magana shine mene shirka shi yasa Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna lalle kafirai sune tatattun azzalimai jama'an gane wannan ayi ko na'am to sai fa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala arwaytu hadisi da an karbo hadisi daga abdullah dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda yace lamma nazalat yayin da aka saukar da wannan ayar allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi waɗanda suka yi imani ba su caku da imaninsu da zalunci ba a sai sabai gaba ɗaya hankali sai tashi jama'a ƙulna sai muka ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlim nafsahu to yanzu wane ne a cikinmu wanda bai taba aini bai taba zalunta kansa ba in an ce ba su taku da iman su zalunci ba mutum yakan dan yi wani abu na zunubi ai ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta musu da hankali ya ce qala laysa kama taquluna manzon Allah ya ce a'a ba kamar yadda kuke faɗa bane ba ku fahimci ayar bane alam tasma'u ila qawli luqman libni ashe ba ku saurari faɗin luqmanu da yake wa ɗansa nasiha ba ya ce meme ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗanɗana kada ka hada Allah da kowa a wurin bauta inna shirka domin lallai ita shirkan nan la zulmun azim lallai babban zalunci ma'ana shine nan zalunci mafi girma kenan kaga babu wani abu da yafi mene babu wani abu da yafi shirka da Allah kenan ko Allah ta'ala ka tsare mana imani kenan a cikin dukkanin sabo jama'a abubuwa guda biyu ne suka fi kowanne girma a wurin Allah shirka ita ce mafi girma sai wasu malamai suka ce a'a akwai abin da ya fi shirka girma shine mene alqawlu ala Allah bila ilmi ka dauko wata magana ka jingina ta ga Allah alhali baka da ilimi akai suka ce ya fi shirka girma suka ce ah me dalilin ku suka ce ah gashi nan Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin suratul a'raf qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كاجي ka ce ubangiji na ya haramta alfasha dukkan wani mummunan aiki wanda ya buya da wanda ya bayyana Allah ya hana aikata zunubi Allah ya haramta zalunci ba tare da haƙƙi ba sannan kuma Allah ya haramta a haɗa shi da wani a wurin bauta sannan sannan Allah ya haramta me kada ka faɗi wata magana game da Allah ba tare da ilimi ba wannan ko wannan ya zama ruwan dare mutum sai ya faɗi magana game da Allah ma akan ƙarya kuma ya rantse yayi rantsuwa makwarran shi da Allah wa qasamu billahi jahida aymanihim la yab'athu Allahu man yamut kaga wannan aikin arnani da aikin kafirai ne suna yin rantsuwa makuran rantsuwan su cewa Allah ba zai tashi wanda suka mutu ba to kaji Allah ya faɗa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu a suratul an'am Allah ya ambata mana irin azaba da za a yi wa irin wannan mutum Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله تعالى كثير من إيمانه المهم جماعة أبن لكني في الظلم أولا آية ita ce mene zalunci a shirka shi yasa imam bukhari a cikin sahihul bukhari sai kafa hujja cewa babu babu zulmin duna zulm babu zalunci da bai kai girman zalunci ba sai ka wannan hadithin abdullahi dan mas'udi eh zalunci da bai kai zalunci ba kenan saban da bai kai shirka ba babu babu kufrin duna kufr shi babin kafircin da bai kai kafirci ba ka je karanta sahih bukhari ka gani Allah ta'ala ka tsare mana imanin wannan hadisi wannan aya tana cikin aya ta 13 a suratul luqman rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a labban hadisi na 3181 da labban hadisi muslim ya fitar da shi a da labban hadisi na 3246 haka ne imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a labin hadisi na 124 Allah ta'ala ya samu dashi na'am sai ma laiki wal qad bayyanat kalimat at-tauhid at-tauhid a'zama bayanin wa akmalahu lallai kalman tauhidi ita da kanta ta yi bayani matukar bayani bayani kuma wanda yake a fili wanda kowa zai iya bayani kuma bayani ne jama'a mafi cikan bayani an gane wannan ko wa hadhihi al-kalimatu al-azima mal yace wannan kalman fa mai girma la ilaha illa Allah ita ce la ilaha illa Allah hiya allati shahida Allah ta'ala biha li nafsihi ita ce wacce Allah madaukakin sarki da kansa ya shaida wa kansa cewa lalle shi dinnan shi kadai ne babu abin mota sai shi kuma ba a gama shi da kowa a wurin bauta sai shi wa shahida biha lahu mala'ikatu kuma mala'ikunsa ma suka shaida da wannan kalma din wa ulul ilmi min khalqihi da kuma ma bauta ilimi daga cikin halittunsa su ma sun tabbatar da cewa Allah shi kadai ne ya cancanta abota masa kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukaki ya faɗi cewa shahida Allah Allah ya shaida cewa annahu la ilaha illa hu cewa babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi ma bauta ilmi ma sun shaida qa'iman bil qisti suna masu tsayuwa game da ainihin wato adalci la ilaha illa hu sai Allah ƙara maimaitawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi al-aziz al-hakim shine wanda yake al-aziz gagara ba dau wanda ya gagari kowa mabuwayi mai karfin da ba mai karfinsa alhakim ko mai hikima cikin al'amuransa wannan aya tana soto ali imran aya ta 18 fala ilaha illa allah kalimatul islam kalmar la ilaha illa allah ita ce kalmar musulunci almun'a لا يصح لا يصح اسلام احد الا بمعرفه ما وضعت له كما باب ايمان wanda zai cancanta zai inganta sai da sanin abin da aka kirkiri wannan kalmar domin sa shine mene kai ta Allah tauhidi ko wadallat alaihi kuma sai abin da abin da wannan kalma take nunawa wa qabulihi da kuma abin da wannan kalmar take iya karba da abin da ba ta iya karba wal inqiyadi lil amali bih da kuma jayuwa zuwa ga yin aiki da wannan kalmar jama'a an gane wannan ko mala ya ci gaba da cewa wa hiya kalimatul ikhlas wannan kalma ita ce kalman ainihin wato kalman ainihin tsaftace bauta da kuma tsantsanta bauta zuwa ga Allah almunafiyatu lishirki wacce take kore shirka da Allah wa kalimatu taqwa allati taqi qailaha min ash-shirki billah da kuma kalman taqawa ce wacce take kiyaye dukkanin wanda ya faɗe ta gabarin shirka da Allah ko ba ka bane wanda ya faɗi la ilaha illallah ina shi ina shirka da Allah jama'a ina fata an gane wannan mali ya ci gaba da cewa wa hiya al-kalimatu al-fariqatu bayna al-kufri wal islam ita ce kalman da ta rabe tsakanin musulunci da kuma kafirci wa biha bu'isa jami'ul anbiya'i wal mursalin kuma da ita ne aka turo dukkanin annabawa da manzanni da isa da sabon Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan tabbaci hakika mun tura da kowace mun tura ga kowace al'umma da manzo an ibudullaha manzon yana kira cewa a bauta wa Allah shi kadai wajtanibu taghut kuma a nisanci taghut wa shahadatu an la ilaha illa Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da kuma shaidawa cewa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai shine kwaya daya tal tilo wanda ba shi da abokin tarayya wanda kuma dukkanin bayi suke miƙa buƙatuwansu zuwa gare shi wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma ba shi da wani wanda yake kini gare shi ba wanda yake tamka ga Allah an san kini ko? an san kini? ba yarbanci ba ne ba yaba ma suna cewa kini ha ba wannan kini din ba kini na hausa shi ne abokin tarayya wanda sai kamance ce ne an nazir wal masih an gane sannan kufu'an ko kuma a ce ma'anarsa kufu'i shi ne tamka ba wani wanda za ka ce shi ma ga shi ma Allah ne yana halitta yana saukar da ruwan sama yana sauwaƙe wa bayi shi ke azurta bayi shi ke juya al'amuran bayi akwai wani za ka ce kamar Allah babu walam ya kullahu kufuwan ahad هذا هو التوحيد الذي نفى الشرك الأعظم mala ya ce wannan fa ita ce kalmar tauhidi da ta kore dukkanin wata shirka babba mafi girma wa alaihi nusibati alqibla akan wannan kalmar ne ma aka kafa alqiblar musulmi wa bihi huqinat ad-dima'u wal amwal da wannan kalmar ce fa aka bada kariya da tsaro game da jinin mutane da kuma dukiyoyinsu wa infasalat darul imani min daril kufri da wannan kalmar ce aka iya bambancewa tsakanin gidan gidan imani da kuma gidan kafirci wa sahhat bihi al-milla da wannan kalmar ce ake gane ingancin addini wa qamat bihi sharia da wannan kalmar ce aka iya tsayar da shari'ar Allah a bayan ƙasa wastaqarrat bihi ad-diyana da kuma wannan kalmar ce jama'a aka ainihin wato tabbatar da addini gaba daya wa hadhihi risala mala ce wannan sakon fa allati wannan shine sakon ina fata an gane التي أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وتلك فاتن الله يسني نارو توان لتافي ني دومن نيمن فسكسا دوكما نيمن يدنسا وأن ينفع بها خلقه ina roƙon Allah ya amfani da sauran al'umma gaba ɗaya da wannan da wannan littafi fi bayani shay'in min tilkal ma'ani wajen yin bayanan waɗannan abubuwa na ma'anoni da zamu karanta a wannan littafi fa fiha a cikinta bi haulillahi wa quwwatihi da ainihin karfin Allah da ainihin dabara daga wajen Allah bayanu ma'ana la ilaha illallah a cikin wannan littafi akwai bayanin ma'anar la ilaha illallah wa bayanu shurutiha da kuma bayanin sharuɗan kalmar la ilaha illallah wa nawaqidiha da kuma abin da ke warware ainihin wato kalman shahada wa tarafin min fada'iliha da wani sashi na ainihin wato bayanai game da ainihin wato falaloli na wannan kalma na shahada wa i'rabiha kai hadda li'irabin wannan kalman ma me take nufi ma'ana za a yi mata falle falle a nuna maka to me wannan ma kalma take nufi ba ya faɗinta a bakin ba ka san ma'anarta ka san me ke warware ta ka san me sharuɗanta ka san me farlanta wannan shine abin dubawa jama'a Allah ta'ala ka tsare mana imanu mali ya gaba da cewa as'alullah ta'ala bi asma'il husna kaji ahlus sunna ko ina roƙon Allah da sunayensa mafiya cika mafiya kyawu wa sifatihi al-muthla da sifofinsa mafiya cika an yarzuqana al-ikhlas fil qasd wan niyya Allah ya azurta mu ikhlasi tsarkake ibada ga Allah wajen manufar mu da kuma niyoyin mu amin wal ihsan fil qawli wal amal Allah ya azurta mu da kyautatawa wajen zance da wajen aiki wa an yataqabbala minna bi judihi wa karamihi kuma na roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana da kyautansa da kuma karamcinsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine wanda yake mai iko akan komai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala abawayhi ibrahim wa isma'ila wa ala sa'iri anbiya'i wal mursalin salatin Allah ya tabbata akan annabi mu annabi muhammad da kuma iyayensa annabi ibrahim da annabi isma'il da dukkanin annabawa da manzanni والآل والصحب da dukkanin iyalan gidan manzon Allah da dukkanin sahabbansa baki daya ajma'ina wa sallama Allah ya ba su aminci sliman kathira aminci wanda yake mai yawa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin karshen maganar mu dai shine dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wa kataba abu abdullah muhammad bin sa'id bin rislan afa Allahu anhu wa an walidayhi ya rubuta wannan littafi ne a ranar lahadi ranar alhamis kenan 25 ga watan jimadal akhira hijira na 1430 daidai yau shekara nawa kenan shekara takwas ko yawwa ya rubuta wani littafi on 18 june 2009 an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace to jama'a fa kun ji wannan shine littafin la ilaha illallah shurutuha معناها شروطها نواقضها فضلها wanda insha Allah ta'ala mun bude wannan karatu kuma za mu ci gaba karanta wannan littafi jama'a kenan kun ga akwai bukatuwan mu koma zuwa ga sanin me kenan tauhidi ko Allah ta'ala ya mana dufi na alkhairi jama'a za mu takaita anan insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci anan nake cewa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayinka masu tsarkake ka da bauta Allah ka sa kalman mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zanto la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayinka na gari Allah ta'ala dukkan marasa lafiya na gidaje da asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah kare mu da lafiya mai albarka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته